إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata hudu ga wata na safar hijira shekara 447 wanda ya dace da 29 ga watan 7 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 50 daidai a cikin littafin fikin suna na asai da sabika a darasinmu na ƙarshe sati da ya gabata muna muhara bayanin haddul aurati min almar'a iyaka ta al'aura ko tsiraici na mace ya ce banalul mar'atu kullu aura dukkan jikin mace al'aura ne yajibu alaiha sitarahu wajibi ne a kanta ta sitirce jikinta gaba ɗaya ma'adala wajahi wal kaffain banda huska da tayin hannu mun yi bayani dai akan fadar Allah subhanahu wata'ala wala yabdun zinatahun illa ma zahara minha bayani dai na ana nihin zina anan ma'ana wurin zina shine huska da tayin hannu shine kadai take da damar bayyanawa kamar da yake ruwaya ingantatta daga Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar da Aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai karban sallama ta baliga sai da mayahi shine abin da muka yi a sati da ya gabata mun zo daidai za mu tashi wa an umu salama ya ce wa an umu salama ta annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annaha sa'alatin nabiya sallallahu alaihi wasallam a tusallin mar'atu fi dir'in wa khimar bi ghairi izar qal idza kana ad-dir'u sabigan yughatti zuhura qadamayha rawahu abu daud wa sala'im matwaqafu abinda yake da ruwa ta ummu salama abinda yake ruwa ya cewa ita ummu salama tawa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya na atusallil mar'atu fi dir'in wa khimar mace za ta iya yin sallah cikin mayahi cikin riga guda da mayahi ma'ana ba tare ba da zane sa dogon riga har ƙasa da mayahi a sama ta rihe kanta sallah ta yi ya ce iza kana dir'u sabigan yughatti zuhura qadamaya an tuhar tana da hwadi babba ce kenan za ta riye hal kasan kawahuwanta guda biyu to wannan ruwaya ta abu dawo kamar da shi yake cewa wasu malamai sun ce hadisin mawquf ne ya inganta a mawquf kenan anan yana da ishara kenan bai inganta ba marfu'i to wannan lafazi kama albani rahimahullah cikin imam al-minna ya ishara kan cewa hatta mawqufin ta wannan lafazin bai inganta ba amma akwai ruwayi da suke bada wannan ma'ana na an samu iya daga cikin aiki aikace na mata ummatul mu'minin mata sahabbai yin sallah cikin babban riga mai kaiwa ƙasa da mayahi duk da abin da ya kamala da zane da babban rigal kuma da mayahi wannan ruwaya kamar da shi ya kawo kinan mawkufi ne tabbata kinan marfuin bai inganta ba ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha anha sa'alat ko su'ilat su'ilat fi kam tusalli na mar'atu min siyab faqalat lisa'il salli aliyan salli ali ibn abi talib ثم رجع إلي فأخبرني فأتى علينا فسأله فقال في الخمار والدرع السابق فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت صدق abin da yake wannan ruwa ta aisha radiyallahu anha ita aisha su'ilat an mata tambaya fi kam tusalli al-mar'atu min thiyab mace cikin tuha nawa ya kamata ta yi sallah sai ta ce wa mai tambayar salli aliya ka tambayi ali sayyidina ali bin abi talib sun marji ilayya an kai ka tambaye shi ka dawo waje na fa akhbirni ka bar labarin fatawar da ya baka sai shi mai tambayar kuwa fa ata aliyan fa sa'alajin sayyidina ali kuma yawa da tambaya akan tuha nawa mace za ta yi sallah a ciki fa qalata fil khimar wad dir'is sabiq cikin mayahi da riga mai hwadi mana ta ke tarihi ko ina kenan ta mace nau'in da ya na hijabi babban min kabri wannan mai tambaya ya koma wajen aisha ya ba ta labarin abin da ali ya gaya mishi ta ce ya gaskiya nan iya so ka maka adadi da mace ya kamata ta yi sallah cikinsu abinda nan akalla ne iya magana a karancin tuhar mace a samu tuha biyu wannan magana da yake so ka maka amma akwai ruwayoyi wanda na magabata sabon na maganar tuha uku ce ƙa'ida an ba da ruru komi shi ne da hijabin za mu ce da mayayin da riga da zane shi ne abin da ya kamala amma ko da babu zane in aka sa babban riga tare har ƙasa tare kawawa kuma sama a rihe tsalla tare wannan shi ne kasan asali akwai model wanda muke ɗoka asali shine kamar dole a'a na maganar nau'in hijabi hijabi ko an zo model-model ne duk tuwa mai waɗi mai kabri za ta rima tun daga samun har ƙasa ba a siffar jikinta ta mata hijabi ba mu zage wannan namu magana irin namu dole irin namu a abinda ake bukata tuwa zulumbu mai rihe ko ina kun ba ta siffanta wani abu na jikinta ko wani irin dimki aka mata wannan shine babban magana shine manufan magana iyayewa mata don misali yanzu ana akwai matsala zamu ga matsala na nau'in hijabi da ake ana me hijabin da ake mahi yawa hijabi wanda ake zulumbu kurin tun da ƙasa ƙasa babu wajen hudu hannu in za ta hudu hannu ta yi ta ɗaka hijabin bale da yaro ya ta ɗaka hijabin ta taɓa yaro amma an ci gaba hesiwa hijabin hannu a cikin jahiga tana hudu hannunta wannan shine gaskiya amma wannan jabo nan kurin za mu ga maganar ishmalu sama ba san rihe tuwa baka wajen hudu hannu ko namiji in za hudu hannu dole ya daga wannan hijabu kenan wannan modern ne wanda kuma muke kama ana kama doka wanda ba shine asalin abun babban magana kurin tuwa da za ta rihe sutura ce tun daga sama har ƙasa gaba ɗaya a rihe saman kai kuma da ƙasa da diga mai kwari wadda ba ta siffanta ga jikin da in ta kai tare haƙawa shi ne an samu sitar za a yi sallah cikinta sai yanzu bayan wannan sai yake cewa ma ya ji ba mini siyab wa ma yi su minha to wata irin tuwa ce ta zama wajibi kuma wace ce mustahabbi akwai wajibi dole in ba ƙasa da haka sallah ba ta ba don kuka mutu muna cikin babi na sharaɗin sallah haka sharaɗin sallah kenan sallah ba ta yi ba in ba a cika wannan sharaɗi ba to daga cikin sharaɗin sallah sai kawo magana tuha rihi al'aura to rihi al'aurar da me ake rewa shi ne magana kenan menene wajibi wanne ne kuma mustahabbi kenan in ba a yi ba ma sallah ba ta ɓaci ba da wanda in ba a yi haka ba babu sallah ya ce alwajibin minan thiyab ma ya suturu al'aura abinda yake wajibi na tuwa abinda zai suturce al'aura al'aurata zai ri al'aura gaba daya wa in kana satiru dayiqan yuhaddid al'aura koda abinda aka rihe al'auran bai da kabbe da hwadi iya ana siffanta al'aura wannan wani aibu ne daban wannan an riba ci an sallaba an sallaba ci an sallar zurfi amma wani abu ne wanda ya mara kyau da agodo sun mata amma dai inda ya rihe al'aura gaba daya ko da yana da matsatsi to wannan shine wajibi in haka haka kenan sallah ta yi ko da an akwai abin da bai dace ba ko aka murna ya ce fa'in kana hafifan amma in yi zamanto shi suturar tana da rashin kauri sarasara ce sarasara ce yubayyinu launin jild min wara'i za a iya gano fataka baka ce fara ce daga bayan kasar sutura ana ga fataka to wannan wanda fayu alam bayadun ahumaratu za a gane baki ne ko ja ne fari ne ko ja lamta ji salatu fi wannan sallah ba ta halitta ba an haka amma in ya rike ba a komi ko da ya muna sallah ta yi wata juzu salatu fi thawbil wahid kuma tuha ta yi in aka yi ta a cikin tuha guda cikin sallah ta yi a cikin tuha guda kama ta kaddama fi hadisa salamatu bin akawa a baya ya ce wa ana abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam su'il an salata fi saubin wahid faqal aw likullikum thawban rawa muslim wa malik wa gairuhuma a wannan ruwaya wadda take bayanin kan cewa an wa manzana sallallahu tambaya ji abu huraira amma manzana tambaya an salat fi saubin waje yin sallah cikin tuwa guda faƙal ya ce a walikullukum thoban kowa a cikinku yake da tuwa biyu ba kwaki da biyu ba magana kenan wajibin koda guda dai dan ariya al'aura shi kenan wannan ruwa ta musulun haka imam malik haka wannan wannan ma sun kawo magana banda sun kenan kamar abu dawud haka imam nasa'i sun kawo magana haka ibnu majah sun kawo magana duka sai yace wa yustahab an yusalli fi thawbayn aw akthar an so ayi tuwa ayi sallah cikin tuwa biyu ko sama da biyu ma daga biyu dai abin da ya gaba mustahabi ne kinan gudan ne wajibi dare ko ina wa an yi tajammal ana so mutum ya kwalliya ya ado wa ta zayyan kinan ya kwalliya ma amkan zalika bakin iyawar shi an za a sallah an shiga mai kyau fa'an ibn umar radiyallahu anhu ma'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal idza salla ahadukum فليلبس ثوبيه فإن لا أحق من تزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتذر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود رواه الطبراني والبيهقي أبن دك وانا رواية عبد الله بن عمر yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amme ya ce annabi sallallahu ya ce idza salla ahadukum in dayan ku zai salla falyalbis thawbayhi ya sa tuhar shi guda biyu kaji ya ce fa inna la hakum man man tuzayyana lahu Allah shine ya cancanta wanda za a yi ado don shi dan bautar shi ba ya zaka anguwa ba ko wani wuri daban zaka sa kaya masu kyau kuma suna kayan sallah kayan zawa masallaci rigar da baka wata unguwa da ita ba da yawa kuma suna lade ya ga kayan baiwa mai kama hanyar unguwa da su ko ya je ya dawo amma suna kayan zawa masallaci wai su masallaci ya bukata shi ma ya kwalliya a su ya ce fa'illam ya kullahu thauban an har ba shi da tuha biyu falyatazir idan sallato sai zane manahiri ƙasa izar da tuhar an babu in babu wala shtamilu ahadukum fi salati shamal lahu kada yanku yayahe ya lullubi irin lullubi na yahudawa wani ya ce ishtimalin sama kurman lullubi shi ne kamar da ake hijabin na mata na ma'arihe kare kalluba gaba daya kare hannunka a ciki gaba daya to hannunka a ciki in za ka ɗaga hannu ga sai ta buɗe na magana tuwa guda ka lalluba da ita hannunka a ciki shi ne na yahudawa wanda daga hannu kuma sai misali ya daga hannu ko yin kabar harama ko akwai abu da motsin ka zaka daga hannunka kenan irin wannan yahe ne aka ana ka lulluba irin lulluba ta yahudawa nuna cewa ishtimal sama kurman yahe ishtimal sama sai kiran nuri wannan ishtimal sama kamar da cikin fitowar ba jami'a bin hajar yace iya tafsiri iri biyu na fuqaha da na ahlul lugha malaman luga ishtimalin sama shi ne kurin kallulluba da ya kace kallulluba gaba daya hannunka a ciki shi ne asana a luga malaman fikiyu suna mai fasara akan cewa irin yahen yahudawa kallulluba amma bangaren tuwa kuma ka yawa aka haɗaga ka can ƙasa gidan bakumi a wani bincin ga gaba kumi shi ne mana to shi ne ya ce shi mamun nauyi ramula ke cewa in aka ɗauka irin wancan na ahalin lokacin fasara abin kenan ko ina kinka a ciki makaruyi ne amma sallah ta yi inda al'aura ba ta bayyana ba a wa wannan tafsir na fuka in shi a shi ne kenan babu sallah don an bayyana da al'aura alakul hali ne kowane bai kyau rahun tabbana da haƙi warawa abdurrazak anna ubay bin ka'ab wa abdullahi bin mas'ud ikhtalafa faqala ubay الصلاة في ثوب الواحد غير مكروهة وقال ابن مسعود إنما كان إنما كان ذلك في الثياب قلة فقام عمر على المنبر فقال القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود إذا وسع الله فأوسعوا جمع الرجل عليه ثيابه سل ثيابه سلى الرجل في إزار في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل ور... في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في التبان وقباء في التبان وقميص قال وعاسبه قال في التبان ورداء وفي هو في البخاري بدون ذكر السبب wannan ruwaya abin da yake cikin farkon hadisin wanda ruwa ta Abdurrazzaq Ubay bin Ka'ab da Abdullah bin Mas'ud wani suna cikin manyan sabai kuma ƙorar al'unda annabi ya mai shaida wajen mai son ɗaukan ƙur'ani a musa daga ibn mas'ud ubai ibn ka'ab salim ibn abu yusufa da jama'at ibn jabal suna cikin wanda annabi ya mai shaida mai son ƙur'ani ɗauka daga wajensu amma yadda mara da duka cewa musan ɗauki ƙwanin gaddan tarihin mai so ya ɗauki ƙur'ani sababbon kamar zai sabko ɗauka daga abdullahi bin mas'ud ga duk wannan a wani makaranta ne sahabbai to wa'annan sahabai guda biyu ibn mas'ud da ubay bin ka'ab ikhtalafa sun samu sabani bambancin ra'ayi ko fahimta bambancin fahimta fa qala ubay ubay yace as-salatu fi thabwa da gairar makarwa sallah a cikin tuha guda inda kai dauraka ba wani karhanci kun tayi fa qala ibn mas'ud innama kana zalika fi thiyab qilla inda hakan tai sai in babu kayan ne in dai akwai kurin sallah ta bike nan makaruyi ne fa kama umar ala minbar wannan sabani nasu sai umar ya tashi akan minbari akan nasiha kan wannan sabani na wayannan sahabbai guda biyu sai ce alqawlu ma qala ubay magana mahi daidai mahi gaskiya maganin ubai cewa sallah cikin tuwa guda ba laihi ba ce amma shi bin masa'ud bai takaita abin bane ba ya ƙara dole sai biyu kamar gaya muku a wajen sahabbai aka ce ka za makaruhiwa ba irin namun da makaruhiwa ba ne masauki haram suna kan kamashi haram ibara ta qur'ani ko sunna da yawa habbai sai makaruyu ka dauka annaka makaruyu ka kana ce iya iya makaruyu ma su makaruyu abin da haram kamar haram ne bai magana kenan ba ina ka makaruyu ba ina ka a haram kamar haram ne matsayin haram yake yace magana ta ubai ba haramu bane ibn mas'ud bai takaita amuna kenan ya fara da abin dole sai biyu nan menene a takaice kenan ba haramu bane ba ma haka yi a takaice kuma haramu bane ba ba haramu bane ba a sallah ta yi duk da akwai na ƙasa za mu ga ruwa a gaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi malamin ke gama magana albani gama magana ruwayoyin suka ruwa aka gama ruwayoyin inda annabi ya magana hani an akwai magana ibn mas'ud ya yi bayani mai hali cewa in babu wannan kowa ya yarda an habbabu ɗayan ta yi an akwai wa dole kayakin asa biyu to da annabi ce ba a yi bai dace a yi ba ba ta ba sallah amma bai dace ba a yi bane ba za mu ga ruwa da annabi halatta cikin cikin gurakin amma da hana da halatta a yin inda abin babu ne haka za mu ga ruwa mu ga ruwa insha Allah gaba to wannan sabani da ibn Umar yayi wannan magana ya ba Ubay magana ta cewa ba haramu bane ba da ibn shi bai takaita magana ba akan daya shi ya ma'ana kenan ba wani shi kai mana ki ba wani abu ne na kasawa a akwai magana maruga abu amma dai guda ta yi kudin gaske magana shi ya faɗa abin ne sai yake cewa shi kashi umar aka magana ke na bin masu ulukin sai yake cewa shi umar kin idza wasa allahu fa ausi'u a gani in allah ya wadata ku kuma ku wadata ku wadata kan inda hali kenan kaga umar haramci ne ya doki kina wani sauri bai wata gajiya ba fatawar da ya amma inda hali ne inda hali ku yalwata yau mai kace jama'a rajulu alayhi thiyabahu nan kaman khabarin imam annabi umarni ne kaman cewa mutun ya hada mana ana ne mutun ya hada tuhash da ya mallaka an zai sallah ce sallah rajulun fi izarin warda ka shi ma umar abin da kiga musu ku yi mutun yi sallah cikin kasa izar kenan zaman zani kasa su manya zani suka yi sawa kamar ce wando zane da mayahi kaga da biyu ne ku ai magana ba saboda kiyan biyu ne da ba ɗaya bace ba ya ce fi izarin wa kamis a yi cikin wannan zanen kuma da riga na kenan zane da riga ko zane da mayahi fi izarin wa kaba da zane kuma da alkyabba a kaba riga da ake ɗora saman riga kamar da alkyabba ko ko wannan a baya alkyabba za mu ce riga da alkyabba kenan kana iya izar da kaba fi sarawilin warida ana sa wando da mayahi duk da biyun na tsoma ke hudi ka gane fi sarawilin wa kamis ana kuma da riga da wando fi sarawilin wa kaba ko kurin wandon kuma da alkebba ta yi fi tuban wa kaba in ma kilat ne kilat yanzu ke bakin gwiwa kilat gajeren wando eh gajeren wando da kaba da alkebba a ri da yayi fi sarawilin wa da cikin fi tuban wa kaba haka cikin gajeren wando da alkebba fitubanu kamin da gajeren wandan da riga kiyan dogo riga da gajeren wandan ka tari qala wa ahsibuhu qala min ruwa kace na iya tsamani ma ya kara fitubanin warida ana iya ma da gajeren wando da mayahi ko bil bukhari wannan ruwaya akwai cikin sahih bukhari amma bidun dhikr sabab menene nan ainan ya kawo asalin magana umar dai sabani ne tsakanin abdullahi bin mas'ud da ubay bin ka'ab akan wannan ya ce ba haramun bin wannan ce a kamar haramun ne amma kenan ya ba da goyon baya ga rashin haramci amma hihita yin inda dama a yi sama da bin kenan bin ibn kenan kenan ta bin mas'ud kenan ba kuskure bai ne na gaji a abin da hujja ka ne amma haramci ba haramci abin da yi ne an Allah wadata ka ka wadata kanka amma aka yi da ɗayan sallata magana kenan amma inda Allah baka wadata kai da biyu shine wannan ruwaya to kenan a cikin sahih bukhari akwai ruwaya amma babu wannan labarin da aka kawo sababin sabarin da aka yi da ibn mas'ud da ubay ibn ka'ab kurin an kawo ruwaya umar ya hawo minbari kurin ya ce sallar rajulun fi kaza ne aka jero a cikin sahih bukhari eh kurin jama'a rajulun alayhi sayabahu sallar rajulun fi izarin wa rida da aka cikin bukhari fi izarin wa qamis fi izarin wa qaba fi sarawilin wa rida duk wannan umar yana magana akan minbari amma a cikin sahih bukhari lafazin babu wannan sababin sabanin da aka samu na ubay ibn qab da abdullah ibn mas'ud nan dai umar dai kaga dai ya tabbatar da abin da yi inda da wadata haka kamata kai haka ya tuwa sallah da abu guda sai yace wa an buraida qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli rajul fi lihafin wahid kaji ku la yatawashshaku bihi ونهى أن يصلي الرجل في سراويل wa laysa alaihi rida a magana kenan yace wannan ruwa ta buraida yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya salla fi lihafin wahid la tawashshahu bihi cikin mayahi guda nan a tawashshu shi an ce sa tuwa ɗaya ka saba ɗaya ta ƙasar nan wannan ta hudu ta nan a gama a ɗarmi a ƙirji na menene in aka yi waccan meta ta ba na shimal na yahudawa ai hannunka a ciki amma abin da annabi hana kenan kakka lulluɓa gaba ɗaya hannunka a ciki ba ka yi mata meta washu sa tuwa ƙasan hannuwanka a takaice kenan a yi ɗarmin ƙirji kun awwa a yi ɗarmin ƙirji ta tuwa a ɗan mai ƙirji kenan hannunka a waje za ka yi taharu ƙasa ba ta buɗe ba magana kenan sai wa an alhassan bin ali radiyallahu anhu ma annahu kana idza qama ila salah labisa ajwad thiyabahu fa su'ila an dhalik fa qala inna allaha jamilun yuhibbu al jamal fa atajammalu li rabbi huwa yaqul khudhu dinatakum inda kulli masjid hasan bin ali kenan jiga nan salama dan sai dan fatima radiyallahu anha yake halin shi idza idza annahu kana idza qama ila sala'in ya tashi za shi salla labisa ajwad thiyabu he sa mai kyawu a to yadin mai kyau mai kyawun ki dauko ya ado ya sa fasu'ila an dhalik aka mai tambaya me yasa kake kulliya an zaka yi sallah ya ce inna la jamilun hibbul jamal Allah kyakkyawan iya san kyawu Allah iya san ado dan haka fa atajammalu li rabbi ina kwalliya ko ado dan ubangiji na Allah ya ce khudhu dinatakum inda kulli masjid ki adam ko wajen kowane masallaci inda baya mun karanta tafsirin wasu sahabbai kan cewa nan zina kin riya al'aura shine zama wajibi amma shi da ita dogara kuma zahirin aya ne ayi adam ayi kwalliya aje sai kashafin ra'as fi sala bude kai a sallah kamar da magana daga duka bakin kai a gabana duka mashi duba kajan kai ne duma yau ne yau ne yau ne duba kajan kai sun yawa wani ya ce wata al'ada kasan su nigeria mahi yawa daga ba abin yanzu ba da ke ta yi nisa da daga kwayo karmi nigeria ba hula to ba da ce ta yi turanci yawa ko dan san mahula wuri zama duka wani abu ne na dattijawa ko wanda kansu bai waye ba to mun zama ganci da jama'a take dai me matsayin sallah kai a bude rawa ibn asakir an ibn abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه a wannan ruwaya ta ibn abbas cewa kamar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama rubama na za kasanta wani lokaci yakan so da yawa yakan hudda hular shi faja'alha suturatan bayna da ya sanya hula a gaban shi ya sutura da ita me yake so ka anan duk da ruwa ya bata da inganci amma me so ka maka shi a sai da sabit kenan annabi ya salla babu hula magana kenan wa inda al-hanafiya أنه لا بأس بصلاة الرجل حسر الرأس وجه حناف سكت باب ليه متين يسلى كي أبو دي واستحب ذلك إذا كان للخشوع سكت كي مستحب نما إذا كي أسكن تد كي مستحب نما سكت حناف أما يتي ولم يرد دليل ما باب دليل ديزو bi a fadila ta kaitar asifisala ba dalili da ya inganta da ya zo wanda ya kawo ta fadala ta rihe kai a sallah wannan cikin zaman min albani ya yi magana kwarai kan ingancin hadisin rishin tabbacin ruwaya da har ma akwai wasu hadisai da ake kawowa na sallar mutum ko da rawani ko da hula sallah saba'in limkinta akan wanda ba shi da rawani an kai da rawani sallaka za a limka ma gida saba'in ko an kai ta hula gida kaza za a limka ma sallaka akwai ruwaye da aka yi su don kwaɗaitar da mutane kan salla kai a rihe da rawani ko da hula amma a gaskiyar magana duk a kai aka babu ruwa ɗaya mai inganci da ta kawo ta fadala ta musamman ko lada ko bambancin lada na sallah sallah da hula ko ba hula ba ruwa da ta inganta akan wannan magana labani na mula ke cewa amma akwai wani abu sananne ce adatan al'ada ta musulmi annabi da sahabbai za ka dubiya ka gas annabi ya yi sallah babu hula ko raunakin shi iya cikin aikin salaf rihe kai ko ma da menene shi na ba nake cewa al'ada ta garb ta turawa mutanen yamma ita shigo cikinmu take ɗaukar mana buɗe kai wani abu ne mai sauƙi ko abu ne ba komai ba ne ba nan ya kwanta kai na abin da ya kamala ta sallah cika sallah adan sallah kare kanka amma babu ruwaya wanda manzo Allah ce sallar kaza ce ta ko bata yi ba illa kashim akan baban abin da yi na kamala adam musulmi a riya kai kashim ganin da yake wallahi wala sai istiqbalul qibla cikin sharadan sallah a kalli a huskanci alqibla shi ma sharadi ne na ingancin sallah اتفق العلماء على انه يجب على المصلي ان يستقبل المسجد الحرام عند الصلاه yace malamai sun yi ittifaki kenan babu sabani akan cewa ya wajaba akan mai sallah ya huskanci masallacin harama a wajen sallah nan maganar kenan kallon alƙibla wannan hujja ta warko kan haka liƙaulin layi ta'ala fawon wuce ga shatar masu haram ba su magudun wani wuce kun na asalin allah ce ƙadannara ta kalubo ce ka fi sama lannola ga ƙiƙibar ta tarda ko allah ta ƙadannara ta kalubo ana ana masalama lokacin da ya hijira kayan hijira iya makka sallar da yake yana kallon ka'aba ita amma a lokacin nan masarjin haram misali kallo biyu ke yi a yi masar haram iya masar ƙasa iya arewacin makka tanam idan yana sallah yana sallah iya kallon ka'aba amma arewacin masar haram a gaban shi ta ka'aba a gaban shi aka sa a gaban shi duka haka yake sallah iya huskantar bangaren kenan yanda duka biyu a gaban shi to da ya hijira ganin yahudawa da sadaman su asali can suke kallon musu haram Allah ya ya ci gaba da kallon musu haram kai musu aka sa annabi ya kallo musu aka sa kallo ba maka ya kallo ba da hijira hijira wata goma sha shida ko sha sha ko sama da haka har yi hijira wajen wata sha na kusan shekara biyu cika ɗaya da rabi can ya kallo musu aka sa ya kallo yahudawa suna maganganu cewa kun ga iya inkarin addinin mu shi ma kibilan me yake bi kibil ta me yake bi kibilan wani kwarya na musulama ya sa annabi iya begen san a bashi shi ma ya komo musul haram ya bar nasu a canza mishi shi na Allah ya kada nara ta kalli mojo ka fi sama Allah ce muna ganin da kake kai da kawo ma'ana annabi ya kalli sama ya komo iya nema ne Allah ya mai wahayi a canza mishi wani abu shi Allah ya kada nara ta kalli mojo ka fi sama muna ganin da kake kusa ga take da kai da kawo sama falan wala kibratin tarda Allah ce mun juya ma kibin da kake so shi na kawo wannan folowaci haka yanzu an maka umarni yanzu folowaci haka shatar masu haram ka juya wasu kaka folowaci haka shatar masu haram ka juya wasu kaka shatar masu haram wajen masu haram yanzu kenan ya kama umarni yanzu ya koma ya kalli masu haram yanzu wannan ba kai ba dan ka ce annabi ne Allah ya ce ya ga inda yake bukata kai da kawowa Allah ya ce mai kibla ta kuma masu haram sai Allah ya ce fa wa haisu ma kuntum kenan duk inda kuke yanzu ba kai ba yanzu ko a nuri ba nan kadai ba duk inda kuke wani wujuhakum shatara ku juya fuskokinku ku kalli wajen shi shatara wajen shi kin jiha kin shi to nan menene jiha kurin wajen da yake zama ga bayani na mas'alar kallon gab ko wajen yanzu wani aya ce ta zo ta ba da umarnin a canza ƙibla ta kallon baitulun akasa misal akasa a dawo kallon misal haram bayan watanni masu yawa ya kama ruwa nan wa anil bara qal sallaina ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam 16 shahran aw 17 shahran mun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wata 16 ko 17 na baitul maqdis muna kallon baitul maqdis summa surifna nahwa al-ka'aba tukun aka juya mu muke kallon wajen ka'aba wannan ruwa ta imam muslim kaga da kenan annabi ayi hijira sai yake kallo daga bayan wajen wata 17 aka maido shi kallon kuma aka ce falo wace fawalli wace haka har umarni ne falo mana falo wace haka bana ka jiwo suka ka wajen musul haram kuma kun wasu ma kuntum wallu wujuhakum shataru din da kuke kuma ku juya ku kalli wajen shataru mana wajen masjidil haram to yanzu kallon masallaci ne kama ka hukumul mashahid lil ka'aba wa ghayr mashahid laha hukumcin wanda yake ka'aba iya kallon ka'aba zai salla da wanda bai kallon ka'aba misalin su musa nan ko kaka sashi ne yace al-mushahidu lil ka'aba yajibu alai an yastaqbil aynaha wanda iya kallon ka'aba kana kina maka kina masa haram amsar haram ma akwai inda baganin ka'aba amma inda kana kallanta anan wajibi ne ka wuskanci ainihin ka'abar wallazi la yastati'u mushahadata wanda bai iya kallon ka'aba ko da masar haram ne balle an girman da yi yajibu alai an yasqabila jihatiha ci shugun wajibi ya huskanci wajen da take ba ta kai daidai setin kaba wannan gumshikin dole ne na setin shi nan ma wajen shi ne nan ma wajen shi ne yace li'anna hadha huwa al-maqduru alai kallon wajen shine zai iya bai iya kai nan kallon ainihin ta wala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha shi kuma Allah bai dora ma rai sai abin da zai iya fa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح وقره البخاري وانا روايه تكما ابو هريره yana ba labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma bainal mashariki wal maghrib qibla idan yace tsakanin masharik gabas da yamma qibla ne annabi ya wannan yawa shi kashi ma yace hada bin nisbati li ahli al madina wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace tsakanin gabas da yamma al qibla ne ma'ana idan kasa gabas a nan kinka kasa yamma a damaka duk abin da yake nan da misali a madina yana arewacin maka yake kenan ya ce maka tsakanin gabas da yamma kibla ne ke dole huskanci nan ko ya huskanci gusum kenan don da kallon gusum wanda yake madina kibla ce ya ce wannan bidisar tal'ala madina ana ne mutanen madina wa man jara majara muka ahalin sham wal jazira wal iraq kan mutanen wanda suke kan setinsu wanda suke setin madina irin su mutanen sham ko jazira ko iraq duka su kallo gusum shikenan sun kallo alƙibla ba sun kallo ba ainihin ka'aba ba ba ɗora musu haka ba shi annabi ya ce tsakanin gabas da yamma nan kenan ana niyin gabas da yamma yakan ɗoki nan ma ainihin arewa ko amma an san annabi yana magana ya ga annabi annabi magana yana magana iya madina kenan ana niyin idan kallo gusun kurin kurin da abin da kallo gusun kurin kibla ce ba a ce ba dole ya ka ya ka sa busol ko wani abin dole ba dole kanshi idan ka yi abu ne mai kyau ƙara abin da ake bukata ne ka sa wani abin sallah amma babu dole amma ka yi samu ne mai kyau ka sa kusanci alƙibla amma ba wajibi ko da annabi ce duk abin tsakanin nan da nan kurin kibla nan kalla misali yanzu nan in kalli daidai wancan tagal in kalli can in kalli can ibla kun na kalla misali ka'aba tana daidai wancan su tagal misali kai tsaye ko an ce daidai ne ko to ba a ce dole a wanda ke da mata in can kalla ko can kalla ko baka ainihin ka kalla ba in dai ka fuskanci kurin yamma misali musulmin kalla gaba duk musulmin kurin ibla ta kace shine sauƙin musulunci kenan kuma ma Allah ta falu shi ko shataru Allah ta mai shataru kenan wajen shi kurin shataru wajen shi kenan ba dole ba ai bici aina ba ainihin ta ba kurin wajen kuma Allah sa a wancan zamanin balle yanzu ne muke dama dama abubuwa na abin rafiyar na abin sana abu balle a can zamanin kun hice musu kurin ba wani kumci annabi ce musu kurin tsakanin gusun gabas da yamma mutanen madina ke magana kurin kun kalli kibla cikin sauki ga ba wani ba wani takalluf sai ya ce wa amma ahli masar mutanen masar fa qiblatuhum bainal mashariqi wal junub kaga su kuma nan sukurwa take suna sukurwa su suna kan angle sukurwa suke haka ce su kuma mutanen masar kiblar su tsakanin gabas da gusum kenan sukurwa suke kenan nan da nan suka lannan kurin tayi su sukurwa suke a ce gusum da da gabas ya ce wa'ammal yaman falammasharik ya kuna an yaminin musalli wani magarib an yasari ya kashi mutum madina magarib ce a dama ko masharik a gumgin shi mutumin madina to su mutane yaman a gabas ce a dama don shi ya gusun shi ya gusuncin ka'aba mutane yaman suna gusuncin ka'aba don yaman iyaka tabbatar halabatar nisa daga maka kusa ne kenan iya gusuncin maka kenan na gusum sai ya sa gabas a dama yamma a hagun kenan kun ina kalo arewa shi kuma kibla ce walhin ita kuma indiya ya kunul masharik harfal musalli za ka ba gabasa baya kullum in ka ba gabasa baya ka kallo yamma shi yamma zai sallah a indiya ba gabasa ba shi yamma zai kallo wala magrib amamahu gabas ce yamma ce a gaban shi shi wa haka za haka dai sauran garuruwa kenan muna nan ko mutane da shafi kenan mu kuna munzu daga an muka sa tsakanin gusum da arewa kibila ce kun ne kun ga kalla gabas kunan shi kenan inda ya kalla gabas kun ka samu ka samu kibila wannan kuma da dama busar a ce nan kaza ne ba lahi bane amma wajibci kurin idan muka sa gusum da arewa a daman mu muka li gabas kibila ce wannan an doke mawajibci amma za ka iya refer ko ta tauraruwa ko wani abin zama na busa da sauransu in ka kalla wannan ba laifi bane ba abin kacin magaya abin da aka so dama yadda mai tace manhwal sai ka cewa bi matu uraful qibla ta yaya za a gano alqibla kullu baladin lahu adillatun taqtasu bihi kaji kowane gari ya dalilai ba suka keɓanta da shi wanda yurafa biya alƙibla za a iya gano ƙibla wa min zalik al-maharib allati nasabaha al-muslimuna fil masajid mihrab wanda musulmi suka kawata a cikin masallatayensu don daga baya kasa aka yi wani abin da babu shi asali da babu gidan limona mirab amma tun lokacin sahabbai aka samu ana yi wasu yi inkari wasu kyale kuma sai da na ali yanzu bai shiga ciki sai da na bai shiga cikin mirab wajen ta ke tsayawa shi sa wasu suke can ma bai da a cikin ta a gina masallataya amma abu da san ya zama ƙurfarsa an jima kitin sabai ake wannan abun na abun gane ko gidan liman to za ka mai zan laraba mai yawan zan suka haka mutanen irin irin khalij irin su dubai irin su sharika ta za ka mai masallatayen su babu wannan kuna wannan liman yake tsayawa bisa masallatayen su wanda yake da labarin masallacin da aka yi na sharqiya wancan na shar'iyya kai ba sharqiya suka jabta zai wancan da aka yi na huta gari na hanyar murya shar'iyya shari'iyya masallaci ne aka fara tsakanin injiniyarkin wani mutum sudan ne da wannan siraji shi ne metar masan siraji aka samu gardama shi ya ga kamar siraji ya matsa ya karama kamata a yi babba suna cikin wannan da bakin allah ya kawo wani wakilin jam'iyyar shari'a ta masar ziyara ya ga yadda ake yake ciki mun tahi tare sai aka zo tun yana fandason ne sai shi injiniyar kin na sudanikin dama sai matsala shi da wannan wajen iya ga ta kaɗan sai cewa wannan iya ga abin da aka ta kaɗan wasu ransu suna da ba ta tamna kan wannan abin iya ga wannan ta kaɗan mai rabcin wannan sai cewa mashi to wace maka a yi ta wace maka akwai ta ya ce sudanikin shi injiniyakin shi na shari'a jama'a wakilin ne a shari'a malami ne ya ce wace ma akwai ta da sai mun duk musalatai duk mun musalatai abun mai ta ce a cire ta yace an ka cire kuma sahu guda a ya mata sahu ce sahu guda a ƙara mata biyar ayyuma sai ga sanin shari'a ta bukata masallaci ce in dai magana ce ta matsala ce ta sahu an cinye sahu ko to ce a ƙara mata biyar a baya shi za ka ga masallaci da shari'a ya zama babba minti biyar ya kara bayan haihuwar da son ita kara minti biyar a gaba ba shi ganin bangare ta su da musu da musu ya suka da suka mutana su duka bisa bisa bisa miram bisa miram ta jinsu kina ta kace nan abu ne mai sabani shi ne ka dauka kaman dole in ba ai baka ci ayi lahi albani rahimahullah sai to ya sahabbai ko mutanen farko ya suke gano kibla a masallaci yace abin da ya tabbata wajen sahabbai kibla suke yi aka masallaci a cikin kibla ya sake mai ya sa kaman ya sake mai kaman icci guda biyu ake sawa ka tanga kibla wurin wurin kibla shine alama na kibla ce haka suke su kun yanzu wasu yanzu wani nuri a zane shi ne kurin kenan ana isa da wata alama a katangar kibla alama na kibla ce ba lahi bane ba amma sunan ɗaki ne da ya bisa yin shi wasu na yi kenan dai kaga dauka mirabcin kamar abu ne wani sunna ya zabu to shi ce shi sai ya ce maka wa min zalik al mahari allati nasabaha lil muslimuna fil masajid kenan musulmi daga baya musulmi suka kawata a masallataya to kenan za ka zo masallacin nan ka gama halakun dan kibla jako shine ma'ana kina magana sai ce wa kadhalika baitul ibra al busala shine kenan busal misal baitul ibra kasan a can da gaba ilimi ya yi abu yanzu misali ko a yanzu misali na baka taɓa misalin in ka samu a musu misali kwalba ka sa ruwa a ciki ka ɗauko waya ƙarfe waya haka sai ka mata kwana haka doguwa sa cin kwalbar da ruwa kwalbar kun da ruwa amma abin da ake so ita wannan waya ka hanyar sa cikin ruwan ka samu mayan ƙari ka goga wannan waya da mayan ƙari goga goga goga ta gugu da kyau kamar da haka ya kasa cikin da kayan gwalgwalgwal sai ta takala arewa ko yanzu haka za ka sabar da baka sai ka kasa busar in dai kasa ta kurin kun mata kalan wannan arewa kai ka samu arewa ina ne kai ka samu arewa ka san gabas kenan haka asalin wannan da wannan hikima suke gano in ka samu kai busar kenan kurin da ka samu waya inda ka goga ta cikin mayan kare ka goga cikin kare wannan ka goga ko goga mai mayan kare kare wanda yake daukewa karshen mayan kare wanda yake abu ne ka goga waya a cikin shi ka sa ta kamar kalan kusa ta ka sa cikin ruwa karin sauran dogon a cikin ruwa da kasa kurin cikin kwalba da ruwa kurin arewa ta kalla da kasa arewa a gumjin gamu anan gaka na kasa kibla to shi yasa kenan shi da mai sokon ta manda kurin diyan da zaka gano kibla kai dai kalli kibla kurin magana kenan duk da ita ma busal ai yanzu ne ma abu ne ta gaba ce ake precision amma haseti me ita ma kibla take busal ta da kun ta baka arewa ta baka arewa kenan ne kasan kasan gusum kenan da kasa arewa kasan gusum kenan hekkalin nan kurin shi ne kuma magana kurin din dai hanyar za a gano gabas da yamma a gano kibla a ina take an kalli kurin wajen kibla babu wajibci ka kalli ainihin da daidai an samu annabi sallallahu alaihi wasallama a wani masallaci ne ina ga sai malakin masallaci annabi wani acin kada sa annabi sallama yayi ishara a masallaci a kallina eh wani masallaci a Yaman annabi sallama yace in za ku kibla a aika musu ne ma yace ku sa kibla ku daidai dutse kaza da kaza annabi ya aika musu sa kalli haka zaka an yi su buzo wannan a jidda da ake gwada abin sunna da abin zamani wannan wurin shi ne ta wuri guda da annabi ya ishara a kibla daidai wuri kaza an zo da abin wannan abin suke na abin abin referen na abin busa na abin zamani dai na abin da sai a wurin taron a jidda aka yi abin wanda zaka su buzo abin ya zo ya gwada daga wurin da aka yi wani abin seti aka yi iya zuwa ina ya hada daidai sukurwa ta hajjar asawad daidai setin sukurwa daga nan ko annabi ba da daga mulmini ba ta labari su sa kaza kaza suka tambaya ya sa ku sa kira daidai wurin kaza wanda da aka auna daga wurin zawa daidai ya ba da babu wani abu daidai hajjar asawad aka sa kabara a cikin salkin amma abin jidda ne aka yi tara eh inda ake gada abin suna da addini da ƙurani kenan nan da yanzu a takacin ƙarin magana din da za ka gano ƙibla dai wajibi ne ka kalli alƙibla kuma magana kenan wajibi kallon alƙibla in za a sallah kuma sharaɗin ingancin sallah kenan sai an kalli ƙibla sai dai in za mu ga an ce kusa su sai ta yi hukumin man khafiyat alai ko khufiyat alai hukumcin wanda ƙibla ta ɓace mishi ya yi batan kai man khafiyat ali adilata kibla wanda dalilan kibla suka bace mishi ya kasa ganowa babu sarkin babu gwada babu wata alama lagaimin a zulmatin matsalan imma girgije aka yi a cikin daji kasa gane kibla ko wanda ake ba duhu a yi ba duhu ka gasa gano gasa da yamma hannunka an samu haka nan ma misali ne kama ka ka ce to wanda alƙibla ta ɓace mishi wajaba alai an yasa alaman ya dulluhu alaiha wajibi ka tambaye wani malam ko su wani ina ƙibla take kai ba gane ba wajibi ka tambaye wanda zai shirye da kai zuwa ga alƙibla fa in lam yajid man yas'aluhu in baka samu wani zaka tambaya ba ijtihad to zai ka tsaya kai hasashen ka kai kai kirdado ka kai hasashe alama ni da na kaza nan kaza ne ina ga a suka za miki kai da kai bakin lissayin ka kai hasashen ka wa salla ila aljihati allati addawu ilaiha ijtihaduhu sai kai salla wajen da ijtihadin ka ya baka kana kurin kyau kana kyauta zatan kurin nan ne tsakanin Allah kana kurin alama nan ne kurin to wannan wanda ya haka yace wa salatuhu sahiha wala i'adata alayhi sallar shi tayi koda daga baya an gano kure bai sake sallah yace hatta law tabayyana lahu khatu'u da yace sallar shi tayi ba sakiya sake yace koda ya tabbata ba gabata sallah ba daga baya ba maganar sake sallah tayi shin ta ta law tabayyana lahu khatu'u ba da faraka bin sallah kenan koda bayan sallah ka kare sallah sai kaga ba nan bane ba to ba ta ka sake tambaya mun ga muku sharadin ingancin da muka nan muka tsarki sauransu shi ma na sharadin kallon kibla akwai kudura akwai ilim ka sani kun kana dama kallanta inda baka sani ba kun baka dama ko kana ko ka sanin baka kallo ba baka lahiya ina kuma misalin za a gado misalin mara lahiya amma ka baki baki kanka da likita kai baki baki iya hannun kama da rame kuma hannun gadan iya kallon gusum ko arewa kaga anan baka dama kana kallo da hankalinka da komai ka san tsare kibla ba nan bace ba to ba ce a yanzu bayan sallah ba ya sake ka daga likita yanzu ba ka da kibla a nan za ka yi sallah amma yamma ne yamma ka yi sallah kuran ya ce fa'in tabayyana lahu alkhata a sana'a sala in kana tsakiyar sallah he ka gano ba kibla ba kake kai kuskure istadada ila alqibla a sallar ba ta ka kare yake juya ka kalli inda ƙiblar take wala qata'u salatahu ba ka yanke sallah ba a tunda ba ƙiblar yanke ban zuwa an ce assalamu alaikum a kun yake kwana kuran yake juyo ka kalli inda ƙiblar take kuran ya kai maka madogara kan haka ya ce fa'an ibn umar radiyallahu anhuma qala bainama an-nasu bi quba في صلاة الصبح إذ جاءه مآت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وانا رواية بخاري كانت مسلمة كاوتا نمي وكان ابن ملكي تشوى بينما الناس الناس بقباء في ثلاثة متى سنة قباء سنة سلر أصباء قباء ana sallah izu ja an wata sai ga fuja sai ga wani mai zauwa ya zo tana cikin sallah shi a can ya sallah ya kare ya zo su suna sallah ya sami labari an sabkawar da aya falo shaka shi da musul haram allah umarnin za a nabi ya ji kalli musul haram da ya kama suna kallon musul a ƙasa ko to za aya ta zo falo shaka shi da musul haram ka ji wasu kakawar musul haram to za aya ta zo shi kuma ya zo suna kallon wurin da fasa labari suna sallah ya ce musu annabi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alayhi alquran an sabkan ma da annabi alqurani wa qad umira an yastaqbilu alka'aba amma umarnin ya fuskanci ka'aba fastaqbiluha ku fuskanci ka'aba kuma ku fuskance ta ku kalli ka'aba ku kalli ka'aba to kan to juha mai sham kuskure suna kallon sham suna kallon kana arewa fastadaru aka kwana aka katantanwa aka juyo da liman da mamu ila ka aka laka aba shi kuma ana cewa an je madina ta qiblatain to shi ma an ta qiblatain su ma dinna kaaba shahara na quba shahara su ma haka tawakana musulmi suna sallah na ta qiblatain a je madina wurin ziyara na ta qiblatain to wannan wurin shi ma musulmi suna sallah ɗan wannan unguwa basu labarin an sabkar da kallon masjidil haram mai kuma mutula ƙasa suna sallah ka basu labari su ma sai suka juya suna kallon arewa suka kallo gusu da liman da mamu to ta wannan hujja kenan a yanzu kana sallah kana tsakiyar sallah sai aka ce maka wani kamar ƙibla mun taɓa samun haka muna za mu ta yi wa'azi a wani ne ko yayya muna sallah asuba yayya ce na gana muna kallon arewa sai cikin yan garin sun ta kai kai kai malamai wani arewa ta gallo yi muka juya mu kai ke mamaki muka juya akwai muka kalli gabas muka ci gabas da aka kare mu akwai tare suke baka ta ya kai haka wace a waccan ta yi wannan kuma dama annabi haka ya baka na sunna kenan ba ba wani cire sallah kuma sallah ta yi kuma kwallon da kake kun shi kenan amin yace wannan baya ta muka muttafaqun alai yace thumma idza salla bi ijtihad ila jiha amma yace idan ya salla babu ne masaniya na ci kibla ijtihadi ne kirdado ne ne ne tunani na ne ijtihadi na da ne hasashe na kare kai ne sallar azhar yanzu al'asar ta yi can da la'asar ta da azhar hasashe ne mun sha kudu shikenan na kuma kibla kuma lazimu na i'adata ishadi in sai la'asar ta yi in saka riba in saka ishadi na an ya kuwa sai diba alamu dai an wasallar ta yana saka ishadi ba da wancan tuntun hukurin da gurin shikenan na kuma nan gaba daya tunda baki da hasashe ne kenan idan kai hasashe kai sallah wata sallah ta zo sai ka sake sabon hasashe kuma in ya zo gidan jiya na da an kowa ka ya sauya kuma ka tsalle ka sauya tun hasashe na kai baka ce tun da na warko shi ke na ta sallan ta zo sai ka diba ka ga alamu ya ce kenan sun ma'iza salla bi ijtihad ila jiha in kai salla da ijtihadi zuwa wata jiha da zuma wajibi ka sake ijtihadi idza arada salatu ukhra an zaka sallar ba in sallar ta zo dole ka sake sabon ijtihadi fa'in ta gayyara ishtihaduhu in ishtihadinka na biyu da ka ya canza da kakan arewa ka cika alama kai gusumin yanzu amila bisani ya kai aiki da ishtihadinka na biyu kuma wala idu masallahu bil awal ba a ka sake da farko na farko ya wani kuma shi ma zai duk ishtihadi ne ina ganin ya kamata mu tsaya Allah kan zai gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله باش الأيام الله باش الأيام ake hali ana kurin kaje kwanta akwai iya ba akwai wani dan wace sa cikin addu'a bai lahiya sa cikin addu'a Allah ba shi lahiya